ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته ilmu da saduwa a wannan lokaci mai tarin albarka da muke karatu a wannan masallaci namu mai tarin albarka a cikin wannan littafi mai tarin albarka wato littafin usulu salasa a muna nan a cikin mukaddima ta biyu wadda malam ya riga ya ya ambata kuma wato mukaddima ta farko da mukaddima ta biyu mukaddima ta farko mun riga mun ji abinda malam ya fala akan abin da ya shafi a shirka da kuma abin da yake tauhidi a yau a cikin mukaddima ta uku wanda ita ce daga shi ne za a shiga cikin usulun salata malam zai yi magana a kan abin da ya shafi me ake kira ibada menene dalilin da ya sa allah ta'ala ya halicci yan adam shi ne malam yake cewa a cikin wannan mukaddima yake cewa ilam na nan bayi ko? nan bayi nashi baya na'am
اعلم صدق الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدوني وأعظم ما أمر الله به وأعظم وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
ما لم يكن dan an ba su yadda ya faɗa su malam ya buɗe karatunsa da yadda ya saba yana yin addu'a a baya shi guda ta farko ya yi magana ya ce ilam rahimakallah a nan kuma ya ce ilam arshadakallah ilam ka yi sani sai mai karatu ko wanda ake karatu kana saurare malam sai ya saka a cikin addu'a yace arshadaka Allah li da'ati Allah ya shiryar da kai bisa yi masa biyayya wannan shine mafi tsadar abin da za a roƙa ma bawa cewa ubangiji magwayi da ɗaukaka ya shiryar da shi cikin yi mashi da'a saboda manufar halittar ɗan adam dama don a yi bauta ne bauta kuma ta kunshi biyayya zuwa ga Allah cikin dukkan abin da ya umarni da abin da kake so da wanda baka so to ce sa malam alan gurin yake cewa ka sani kai wanda ake ma karatu kana sauraron ko mai neman ilimi ina yi maka addu'a Allah ya shiryar da kai cikin yi masa da'a domin gamdakatar din Allah ne ya saka cikin shiryayyu zafi ne daga Allah wani yana so ya zama a cikin shiryayyu masu yi Allah biyayya amma ya kasa samun dama wadda Allah ta'ala zai ba shi ta cikin yi masa biyayya washe ba kalamar nasara ba ce idan Allah ya zaɓe ka ya zanto kana cikin masu yi masa biyayya mala yake annal hanafiyata lallai alhanafiyata tafarkin nan wanda yake karkace ma dukkan wani addini na shirka shine millata ibrahima shine tafarkin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam malamai suka ce asalin kalmar alhanafiya hanafiya suka ce abinda ake nufi da ita al-istiqbal ka fuskanci abu idan ka fuskanci abu to sai a ce hanafiya to kishiyarsa kuma shine al-i'rab kaucewa to lokacin da ka fuskanci abu sai a ce a sa sunan abun hanafiya amma in ka kauce sai a ce ka karkace gabarin ne gabarin abin da yake na fuskanta to abinda ake kira da hanafiya a nan ana nufi tafarki wanda ya tafi kakke wanda ya fuskanci ubangiji shi ne malamai a cikin tafsirinsu suke cewa abinda ake kira alhanafiya shi ne tafarkin da ya karkace ma dukkan wani tsari wanda yake ba a kan tauhidi ba ya fuskantar da fuskarsa zuwa ga ubangiji wato hanafiya shine tafarkin da ya fuskanci ubangiji kawai ya karkace ma dukkan wani abu wanda ya saba ma tauhidin Allah magwayi da dokaka to wannan tafarkin shine millata ibrahim tafarkin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wani tafarki ne annabi ibrahim yake a kansa yace an ta'budu Allah wahdahu kai ne karatu ka bautata ma Allah shi daya mukhlisan lahu din kana mai tsarkake shi a cikin addini idan to Allah kawai ake bautata mawa wa bidhalika amara jami'an nas da wannan ne Allah ta'ala ya umarci dukkan mutane game Allah ya umarci dukkan mutane shine da bautata masa shi daya shine da magana zai da mai magana zai ce Allah ne abin bauta to wannan kaga bai kore cewa ba za a bautata mu wani ba idan ka ce Allah ne abin bauta to wannan kana gani za a iya fahimta a cikin zancenka cewa akwai wani abin bauta bayan Allah to amma idan ka ce babu abun bautawa sai Allah kayi nafai kayi isbati wato babu abin da ake za a bautata mawa in ba Allah shi ne ma da yake an ta'abudallaha ka bautata ma Allah shi ɗaya tak wahadahu shi kadai mukhlisan kuma kana mai tsarkake shi lahu dini a cikin addini wato wannan shi ne tafarkin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kuma shi ne tafarkin da ake so kowane ɗaya daga cikin musulmi ya kasance a ciki allah mala yake cewa wa bi zalika amara jami'an na da wannan ne allah ya umarci dukkan mutanen duniya ga baki daya allah bai umarce su da yin komai ba ya ce su bautata masa shi kadai wa khalaqahum laha wannan lamun litta'ali an halicce su su mutanen laha saboda wannan ibada wace ibada ce bautata ma Allah shi daya ana mai tsarkake shi a cikin bauta wannan da wannan ne Allah ta'ala ya halicci dukkan halitta gabaki da kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake cewa وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بمحلت الجن لن الجن والإنس لكم متون أليف دلام لكي كان الجن الاستدراقية وتكون الجن da kuma alifin da lamun da cikin Allah al'insan yana nufin kowane ɗaya daga cikin mutum wato ba mu halitci jinsin aljani ba ba mu halitci jinsin ɗan adam ba illa ne a gudu sai don su yi bauta wato hikimar da ta sa Allah ya halitci ɗan adam da aljani an halicce su ne kawai don me don bauta sai malam ya ce wa ma'ana ya abuduni abinda ake nufi da cewa ya abuduni ay yuwahiduni yuwahiduni su kadaita ni wato bayan ka bautata ma Allah to kuma ka kadaita shi amma koda kana bautar Allah amma kuma baka kadaita Allah a cikin bauta ba to wannan ba bautar Allah kake yi ba kana bautata ma Allah kuma kana bautata ma wani to wannan ba bauta Allah bane ba ka zanto cikin masu ikhlasi ba masu ikhlasi sune suke bautata ma Allah shi ɗaya tak ba sa tarayya da shi da wani abu a cikin bauta sai mala yace wa a'azamu ma amara Allah bihi mafi girman abin da Allah ta'ala ya umarni da shi shine at-tauhid shine kadaita Allah da bauta a cikin bauta wato wannan shi ne mafi girman umarnin Allah a cikin littafinsa da za a tambaye ka menene mafi girman umarni da Allah ya yi a kan bayinsa shi ne su bautata masa shi ɗaya ba tare da sun yi tarayya da shi a cikin bauta ba shi wannan tauhidin menene tauhidin sai ma da ya ce wa huwa ifradullahi min ibada shi ne kazaita Allah a cikin bauta idan to in mai bauta ya tashi bauta manufar bautarsa Allah kawai yake bautata mu duk abin da za a kira shi bauta to idan to Allah ne kawai ake nufi da bautar shine ake kira tauhidi wa a'zamu ma naha Allah ma naha an mafi girman abin da Allah ya hana bayi su aikata ashirku ita ce shirka ina fata kuna fahimta wato mafi girman abin da Allah ya yi umarni shi ne tauhidi mafi girman abin da Allah ya hana shi ne mai shi ne shirka menene shirka mala ya ce da'awatu gairihi ma'ahu shi ne bautata ma Allah tare da wani kana bautata ma Allah amma kuma kana kan wani ya yabe ka kana bautata ma Allah kana son wani a sanadiyyar bautan nan ya yabe ka ko ya baka matsayi ko ya baka wani abin da za ka ɗan samu ɗan abin jin daɗi a rayuwar duniya ko kuma haƙƙi ne na Allah za ka yi sallah za ka yi azumi za ka yi zakka duk wannan kana yin su don Allah amma in ka tashi neman mulki za ka iya ratsa hanya in ka tashi neman dukiya za ka iya zuwa in maka tsafi to wannan ba ka zanto cikin almuwahidu na ba masu kaɗe ka Allah da bauta sai a ce ka zanto a cikin masu shirki da Allah mala yake wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin haka faɗin Allah ta'ala a cikin littafinsa da yake wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a Allah ce ku bautata ma Allah shi daya wala tushriku bihi kada ku tarayya da shi shay'an da wani abu wannan abun mala'iku sun shiga ciki in dai tarayya ne da Allah Allah bai yarda ba wannan abun annabawa sun shiga ciki wannan abun manzanni sun shiga ciki waliyai salihan bayi duk sun shiga in dai bauta Allah ne to shi kadai ce bauta samu ba abota mu mala'ika ba abota ma manzo ba abota ma annabi ballantana wali ballantana shehi ina fata kuna fahimta wannan su ne tete kuma anonin da malam yayi magana a cikin wannan matashiyar magana tashi idan muka sake komawa baya malam yace ilam arshadaka Allah li ta'atihi Allah malam yayi addu'a cewa Allah ya kiryar da kai a bisa yi masa da'a kamar yadda muka faɗa da'a zuwa ga Allah wato wannan dacewa ne daga Allah domin ‘yan adam ba za su iya samun su shiryu ba in ba da dacewa daga Allah ba shi yasa mafi tsadar abin da ake roƙa ma bayi shi ne a roƙa musu Allah ya shiryar da su a bisa tabarki madaidaici sai malam yake cewa to ka sani ya kai wannan mutum wanda ake maka magana lalle hakika abinda ake kira hanafiya min nasa ibrahim shine tafarkin annabi ibrahim shi annabi ibrahim ana ce masa abul anbiya saboda duk annabawan da suka zo a bayansa tsatsansu yana komawa zuwa ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi asalinsa mutumin iraki daga iraki ubangiji mabawayi da ɗaukaka ya ɗora masa nauyin da'awa a can ne aka gwagwarmayar nan tsakanin sarkin nan wanda ya da'awa cewa shi ma Allah ne duk a nan cikin wannan ƙasa ta iraki aka yi wannan a nan ne ma suka ƙoƙarin wato su ƙona shi da wuta wanda Allah ya ba mu labari a cikin suratul anbiya wato shi annabi ibrahim daga nan ya taso ya dawo falasɗin daga falasɗin kuma a nan ne ya ɗauko matarsa wadda ta samu cikin ɗansa na farko wanda ake kira annabi ismail ya kawo ta inda kaba take a yau inda ake tafa da marwa da inda ake tsawafi a nan annabi ibrahim ya kawo ta a lokacin kuma wurin jeji ne babu kowa a wurin ya zaunar da su a wani wuri to shi annabi ibrahim ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya yabe shi a wurare da dama a cikin littafin na farko dai akan ce masa abul anbiya baban annabawa saboda kamar yadda muka fada yana da 'ya'ya guda biyu ɗansa na farko shine isma'il wanda tsatsansa ne annabin allah muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito sannan na biyu shine ɗansa wanda yake kira ishaq waɗannan 'ya'ya guda biyu annabi ibrahim ya same su yana ne a shekarunsa waɗanda suke wato sun yi nisa shi yasa cikin suratul ibrahim yake cewa alhamdulillahi allazi wa haba li ala al-kibari isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'u du'a yabo da godiya su tabbata ga Allah wanda ya man baiwa da samun ɗa isma'il sannan ya man baiwa da samun ɗa wato ishaq inna rabbi la sami'u du'a lalle hakika ubangiji na mai jin addu'a ne wato ya roki ubangiji mabuwayi da dokuta kuma ya masa baiwa to shi annabi isma'il annabi musallallahu alaihi wa sallam kasan annabi isma'il sannan shi annabi ishaq ya haifi wanda ake kira yaqubu shi kuma yaqubu a sanadiyarsa ne zuriyarsa guda goma sha biyu din nan wanda annabi ibrahim annabi musa yana ciki wanda a tsakan sadi aka samu annabi yusuf a tsakan sadi su annabi dawud duk suka biyo wannan layin su annabi musa alaihi salatu wassalam waɗannan gidajen guda goma sha biyu waɗanda annabi musa alaihi salatu wassalam ya hijira da su waɗanda allah ya tseratar da su daga hannun annabi watan fir'aun su annabi ibrahim yana da wannan daraja daraja ta biyu ubangiji magwayi da ɗaukaka ya sanya shi ya zanto mai ya sanya shi ya zanto badatinsa Allah ta'ala ba mu labari da cewa wattakhadallahu ibrahima khalila ubangiji ya rike annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a zaman badatinsa sannan kuma ubangiji mabuwayi da daukaka wurare da dama ya umurci annabawa da manzanni su koyi da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kaɗan daga ciki Allah ya ce ƙarƙanat lakum ƙarƙanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu hakika kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku ko zuwa kenan ko al'ummar duniya gabaki daya uswatun hasana kyakkyawan koyi gawa a cikin al'amarin ne yake fi ibrahima cikin al'amarin annabi ibrahim wallazi na ma'ahu da waɗanda ke tare ne ubangiji mafawayi da ɗaukaka ya sa dukkan waɗanda suka zo bayansa su yi koyi da shi a cikin mai a cikin rayuwarsa a cikin tauhidi domin shi mutum ne mai kaɗai ta Allah ta'ala mafawayi da ɗaukaka da bauta ina fata an fahimta sannan kuma bayan haka ubangiji mafawayi da ɗaukaka ya karrama shi yace inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen annabi ibrahim ya kasance qanitan mutum ne wanda ke mai da al'amarin sa zuwa ga Allah sannan kuma umma shi annabi ibrahim ya kasance jagora ne sai yace kuma wa ma kana minal mushrikeen bai kasance daga cikin mushrikai ba sannan ubangiji ya san ya ci ya zanto ya ba shi falalar cewa zikiran fil'alami wato duk waɗanda suka zo baya bayan zuwan annabi ibrahim wato suna yabansa wannan kuma addu'a ce da yayi makansa a can cikin suratul shu'ara yake waja'alni lisanan fil akhirin waja'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana min adh-dhalimin shi yasa duk al'ummar da suka zo duk annabawan da suka zo kowa yana dangane kansu zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hatta mushrikan larabawa suna ganin Ibrahim nasu shi yasa sai Allah ya tantance waye ke da Ibrahim yace ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikeen Allah ta'ala ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyya da dai annabi Ibrahim bai zanto ba yahudi ba wala nasraniya baya kan addinin kristanci walakin kana hanifan sai dai ya kasance mutum mai hanifan wanda ya karkace ma dukkan wani addini na shirka ya fuskantar da fuskarsa zuwa ga tauhidi bauta ma Allah shi daya sai Allah ce wa ma kana minal mushrikin ko baya tare da kuku mushrikan larabawa sai Allah ya tantance ya ce waye ce da Ibrahim ya ce inna aulan nasu bi Ibrahima lallazi na taba'uhu wanda ya jantanta ya dangana kansa zuwa ga Ibrahim su ne waɗanda suka bi shi a cikin tauhidi wa hazan nabiyyu da kuma wannan annabi annabi a cikin alkur'ani galibi in an kawo shi da alifin da lamun yana nufin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallazina ma'ahu da waɗanda ke tare da wannan annabin su yafi dacewa su dangane kansu zuwa gawa zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ina fata ana fahimta sannan ubangiji mabuwayi da daukaka da wannan darajoji da suka tabbata kan annabi Ibrahim sai ma annabi wahayi alaihi salatu wassalam yake ce masa sun ba hawaina ilaika an ittabi millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikeen sannan muka yi wahayi zuwa gare ka cewa ka bi ta farkin wannan annabi shine wa shine annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam Allah ta'ala ce wa ma kana minal mushrikin da dai bai zanto daga cikin mushrikai ba sannan ubangiji ya nuna cewa ai bayan tafiya annabi Ibrahim ba wanda ke kyamar ta farkin wato ba wanda ke kyamar hanyar da annabi Ibrahim yake akan ta sai wanda yake wawa الله يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين سيتي ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allah ya ce wa man yargabu an millati Ibrahim to wai zai kyamata farkin Annabi Ibrahim ai babu shi illa man safi'a nafsuhu sai dai wanda aka wawantar da zuciyarsa da kuma hankalinsa Allah ya ce wa laqad safainahu fid dunya mu ne muka zabe shi a rayuwarsa ta duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma a lahira yana daga cikin nagartattun bayi kalma as-salihin malaman tafsiri suka ce in ta zo a lokacin da aka ambaci annabawa to ana nufin an ce al'ambiya kuma aka ce a salihin to ana nufin annabawa daban a salihina daban amma in kammar a salihina ta zo wurin da ake maganar annabi to nan ana nufin annabi kuma manzo don ba zai yiwu a sauke masa darajarsa ba ina fata ana fahimta so an haɗa su wuri guda aka ce al'ambiya aka ce asalihin to nan ana nufin asalihin na darajar da bata kai ta annabi ba misali ubangiji magwayi da ɗaukaka yake cewa man yadi Allah wa rasulahu fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina kaga dan an ce al'ambiya kuma an ce asfalihin a nan ana nufin asfalihin na darajar da ba ta kai ta annabawa ba ina fata ana fahimta kama an zo annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya ce rabbi kada a taita ne min almulki zai ce wa allamta ne min tawilin ahadi فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا توف في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين kariskantar da ni zuwa gawa salihan bayi a nan ana nufin annabawa da manzanni domin dama shi annabi ne ya yi ba za ka sauke darajar zama ka ce ba ina fata na fahimta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa Allah ya gaya masa kace inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin anan to da aka ce wa man yarzabu an millati ibu wa laqad safainahu fid dunya wa innahu fil akhirati min as-salihin ay min an-nabiyyin wal mursalin ina fata ana fahimta Allah ya ce wa wasabiha ibrahim banihi wa yaqub annabi ibrahim ya wasiya zuwa gawa ƴaƴansa yaqubu biye masu wasiya wace wasiya yayi masu yace inna allaha astafa lakum ad-din allah ya zaba muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yarda ku mutu face kuna musulmi ashe babu wani annabin da ya koyar da yahudanci babu wani annabi da ya koyar da kiristanci duk annabawan gaba ɗaya musulunci suka koyar menene musulunci shine bautata ma Allah shi daya ba tare da an hada shi da wani ba ina fata kun fahimta to kenan in an ce hanafiya abinda ake nufi bautar Allah shi kadai shine tafarkin Annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam wannan shine abinda za ka gani a cikin ayoyi da dama inda Annabi Ibrahim ya tijayayya da waɗanda ubangiji magwayi da ɗaukaka ya turo su a cikinsu a cikin suratul an'am ubangiji ya ba mu labari irin jayayyar da annabi ibrahim ya da masu bautan wata da rana da ainihin taurari Allah ta'ala ya ce wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi liyakuna min al muqinin kamar haka ne ubangiji bubuwayi da daukaka ya nuna ma annabi ibrahim mulkin sammai daga inda yake ubangiji ya nuna masa mai sama da ƙasa da abin da ke cikinsu ga baki da don mai ne ya kona min almokini na don ya zanto daga cikin waɗanda suke masu sakankan cewa shi ne Allah ta'ala gaya mana falon ma janna alaihin lailu ra'a kaukaban kala haza rabbi falon ma afala kala la'uhibbul afilin falon ma ra'al kamar babigan kala haza rabbi فلما عقل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من من الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون تيتمي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما كان من وما أنا من المشركين wato a ƙarshe muhalli shahid ya ce inni wajahtu wajihi ni na fuskantar da fuskana zuwa gawa zuwa ga Allah da ya halicci sama da ƙasa ina mai karkace ma dukkan wani addini na bautar rana da bautar taurari da bautar wata ina komawa zuwa ga Allah ni kuma ba na tare da mushrikai haka jayayyar ta farko ke haka idan muka duba za mu ga kyakkyawan usulubi da ya bi wajen kiran babansa zuwa ga mai zuwa ga tauhidi a cikin abin da yake hankali mai hankali ya kamata ya tunani to wannan tafarkin da wannan aƙidar ita ce ake bukata kowane musulmi ya bi shi yasa yace annal hanafiyata millata ibrahim tafarkin annabi ibrahim menene tafarkin sa bautata ma Allah shi daya da kaurace ma dukkan wani abun da ba abun wani abun bauta wanda ba Allah ba ka duba abun da ya gaya ma babansa yace ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya babana da me kake bautata ma abun da baya ji baya gani sannan ko bai iya amfana ka wani abu ya sake cewa ya abati ya babana إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون لشيطان وليا كافني يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا قويا يتي يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يتي يا بابانا inni kar ja'ani min al-ilmi wallahi ilimi ya zo mani malam ya ci ka irin ilimin da bai zo maka ba kaga uslubi mai kyau ya abaci akwai alamar girmamawa da tausayi ya kai babana yace wallahi ilimi ya zo mani irin ilimin da bai zo maka ba fattabi'ni tabini ahadika siratan sawi in shiryar da kai tafarki madaidaici kaga nan ba rigima ba zagi ba aibatawa ya suke cewa ya abati ya babana la ta abu da shaytan kada ka bauta ta mu shaytan domin duk wanda za ka bauta ta mu wanda ba Allah ka bauta shaytan sai yace masa inna shaytana kana lirrahmani asiyan lalle shi shaytan dangane da mai rahama Allah kenan asiyan ya kasance mai saba masa tun farko ya saba ma Allah ya fita daga yi ma Allah biyayya ya kafirce masa to kada ka bauta ta masa ya ce ya abati ya babana inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahmani fatakuna li shaytan waliya ya kai babana ni fa ina tsoro kada wata azaba daga mai rahama wanda ya tabbata mai rahama mai jin kai a ce ya shafe ka da azaba fatakuna li shaytan waliya sai ka zanto daga kana daga wato shaytan sai zanto kai da shaytan shi ne majibincin al'amarin fatakunu ne shaitanu waliya duk a cikin wa'azin kaga da jan hankali abinda hankali zai kama da ladabi da kyakkyawan abin nan murya mai sauƙi amma ƙarfi sai uban ya ce a ragibo an anta an adihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjuman nan wahjurni maliya yace yanzu kana kyamar abinda muke bauta samawa ya kai ibrahim wallahi idan baka hannu ba da irin wannan wa'azin zan sa a jajjefe ka wahdurni maliyan kai ka kaurace mani ma me annabi ibrahim ya ce salamun alayhi sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya محل الشاهد فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا yayin da ya ƙaurace musu shi wa shi annabi ibrahim wa ma ya abuduna min dunillah da abinda suke bautata ma wanda ba Allah kaga kenan dole ka bautata ma Allah kuma ka ƙaurace ma dukkan wani abun bauta wanda ba Allah ba wannan shi yake kira hanafiya wannan shi yake kira tauhidi ina fata ana fahimta wannan shine abin da zamu samu Allah yake wa habuna lahum ishaqa wa yaquba sai muka yi masa baiwar wato ishaqa da yaquba an ce ishaqa shi yaquba din wata aya ta ce na fila tsari ne domin shi jika ne ina fata ana fahimta to wannan shine tafarkin tauhidin da ake ta maimaita urare da dama cewa musulmi su ɗauki misalin rayuwar annabi ibrahim alaihi salatu wasalam to ka duba kuma lokacin da ya samu mutanensa suna bauta kama gumaka yace tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un yace wallahi sai na ayi masu kaidi ba'da an tuwallu mudbirin wato sai na jajja su bayan kun ji a ƙarshe kuma me ya faru abin da ya faru kenan faja alamun jazada sai bi waɗannan gumakan duk da yake kasi abin nan din yake suke bauta tamawa ya daddatsa su gunduwa gunduwa illa kabiran sai dai babban kawai sai ya basu shi bai kashe shi ba la'allahu ilaihi yarji'un wataƙila sa ga wasu tambaya menene dalili suna dawowa suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin lalle wanda ya aikata wannan azzalimin kafin nan ai ya tambaye su a cikin suratul shu'ara ya tambaye su yau idh qala ibrahim li abihi ma ta'buduna hunulun ma za ta'buduna me suka ce na abudu asnaman fa nazallu laha akifin menene kuke bauta dama a cikin suratul anbiya ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun wannan wani irin gumaka ne da kuka sassaka kuka lazimce su kuke bauta dama mutum ya sassaka abu da hannunsa kuma ya dawo yana bauta dama amma me suka ce ya sake tambaye su a cikin suratu shu'ara yace hal yasma'unakum id tad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun hal yasma'unakum shin suna jin ku ne in kun bauta musu aw yanfa'unakum ko ko suna amfanin ku in kun bauta musu aw yadhurrun ko in ba ku bauta musu ba suna cutar da ku tambaya guda uku ba su da ansa ansa tsaye ke kawai hal yasma'una kum irtadawun in kun bauta musu suna ji kaga an sarfe yake ba sa ji don Allah cikin suratul arab yace wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun zaka ga kuma ka sun zaro idanu kwala kwala kamar suna kallon ka amma ba sa gani ba sa gani to kaga yace suna jin ku in kun bauta ta musu ansa guda ɗaya ce a a ba ka ji sai oke to shi ke nan tambaya ta biyu hal yan fa'ona kun to suna amfaninku in kun bauta musu kaga ansa guda ɗaya ne a ba wani amfani da suke auya guru ko ko suna cutar da ku idan ba ku bautata musu ba ansa guda ɗaya ne ba sa iya cutar duk wanda suka faɗa sun san fasuwa ne sai suka ce a'a bal wajadna aba ana kazalika ya faru ba ruwanmu da amfanin ba ruwanmu da cutar ba sa jin namu mu kawai mun samu iyayenmu suna bauta musu kawai fa na zallu laha a kifi saboda haka mu ma za mu zuta mu ta bauta musu a cikin suratul anbiya sai ce uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah kir da ku tun da dan kuke Allah wadaranku za bauta ta mu abin da baya amfanin ku baya kaza baya Allah wadaran ku ina fata ana fahimta to shine yace watallahi la akidan na asna makum ba'da an tuwallu mudbiri faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un da suka dawo suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin sai aka ce sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fatu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'aluhu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun duk wannan shine tafarkin hanafiya din abinda ake so ku koyi da shi din duk wannan shine ja'in ja da wanda yake akan addini shirka ja'in ja da wanda bai yadda a kaɗaita Allah da bauta ba annabi ibrahim ya ce a yake yanzu kuna bauta ta masu ba sa amfanin koma ba sa jin kun bauta ta masu sai ai da kada alimta ma haula iyan tsiku a ƙarshe sai aka ce hauka sai aka ce wansu ru'a li hata kum in kuntum fa'ilin qulna ya naru kuni bardan wa تحرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فائلين فانذكم إن دي كنا سوء توللكم تيمتكم أكم أكام أكاشا أو تأبب أكاشا أقولش wannan wani irin gunki ne sai an taimake wani irin abin bauta ne baya iya yin komai sai an taimake shi wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-aktharin sun yi nufin mummunan abu a kansa sai Allah ya sa su ne hasararru abinda suka yi nufi ba su ci nasara ba to shi ne a ƙarshe ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya umurce mu da bin tafarkin annabi ibrahim alaihi salatu wa salam wannan tafarkin na annabi ibrahim alaihi salatu wa salam shine wanda ya ta maimaituwa a cikin wurare da dama wannan shine abin da ake kira millata ibrahim bautata ma Allah shi daya sannan kuma da me kaurace ma dukkan wani abun da ba Allah ba to shine malam kuma yake cewa lalle hakika abin da yake shine hanafiya shine yace an ta'budallaha wahdahu ka bautata ma Allah shi daya mukhlishan lahu bi kana mai tsarkake shi a cikin ibada wato abai ne guda biyu bauta Allah sannan kuma da me da ƙaurace ma dukkan abin da ba Allah wannan kuma shine abin da kalmar shahada ta kunsa an yi nafayi an yi isbat da aka ce la ilaha kaga wannan korewa ne babu abin bautawa a sama a ƙasa a kudu ai a ko'ina ba abin bauta sai aka ce illallah sai Allah shi ɗaya an kore an tabbatar to wannan shi ake kira mai tafarkin annabi ibrahim shi ne bauta ma Allah shi ɗaya ana mai tsarkake shi a cikin bauta sai ba zai ce wa bi zalika amara jami'an nas da wannan ne Allah ya umarci dukkan mutane wa khalaqahum laha kuma Allah ya halicci bayi aljani da mutum duk an halicce su dan me dan wannan umurnin shine malamai suka ce wala wala umurni ne wanda yake na farko a cikin alqur'ani shine malamai suka ce in ka dauko qur'ani daga suratul fatiha umurnin farko da zaka samu shine umarnin bautata ma Allah shine mafi girman umarni in ka ɗauki suratul fatiha gabaki ɗaya ba umarni a cikin ta kamar yadda malamai suke ba da bayani in ka zo suratul baqara ayoyi guda uku ko hudu Allah ya bayyana su waye mu'minai a cikin ayoyi guda uku ya sake faɗa su waye tantagariyar kafirai waɗanda ba su imani da Allah ba su ma aikin imani ba sai a cikin ayoyi kusan guda bakwai ko takwas Allah ya faɗi wato kashi na uku su ne munafukai waɗanda suka raba ƙafa sun yi imani da baki zuciyarsu kuma ta ɓoye kafirci to a ƙarshe ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ba da labarinsu da halayensu sai da ya je sai ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ya ce ya ayyuhan nasu shi ne farkon umarni na farko a cikin ƙura'ani ya ku mutanen duniya ga baki ɗaya o budu rabbakun ku bauta ta ma ubangijin wane ne ubangijin nan naku allazi khalaqakum wallazina min qablikum shine wanda ya halicce ku da waɗanda suka zo gabaninku la'allakum tattaquna dan me ku samu takawa sai ce wala ta ja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu kaga an yi umurni sannan kuma an yi hani ina fata kun fahimta ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun kaga umurni ne wala ta ja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu wato wannan shine rigimar da ake da mutane ka yadda za ka bautata ma Allah ka yadda za ka yi sallah za ka yi azumi za ka yi hajji za ka yi zakka amma kuma da aka zo wajen neman mulki ka tafi wajen boka da aka zo wajen neman arziki ka tafi wajen boka da aka zo wajen ruwan sama ka yi al'istisqa bin nujum to wannan shine ake kira ne shine abin da aka hana kada ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhali kuna da sani ina fata na fahimta to shine malam malam yake cewa wa khalaqahum laha an halicci mutane ne dan me dan bauta menene dalilin malam kamar yadda dama ita ce aqidan malaman sunna ba sa shaci fadi ba sa molanka mutum kawai an kewaye shi ne ta ƙarya ba aya ba hadisi molanka ai ta jahilai kuma su ta tara sadaka ana ta tara shi abincinsa na shekara ke yana ta ba su ƙisa ƙarya a wajen maulidi don a ba da mai sadaka ƙisa ƙarya Allah ya mala mutane su ma Allah ƙarya su ma annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya saboda za ka ji mutum ya ce Allah ya ce amma ya kasa kawo ayar ah in ce ka ce Allah ya ce to karanta mana ayar ba gaban mutane kake abin nan ba haka za ka yi mana shaci ba karanta ayar yadda ka ganta mu ma mu ganta to amma ka ce Allah ya ce kuma mu karanta ayar ba ko kuma mutum ya ce yana shafa cikinsa kamar yadda Allah ya ce ka karanta ayar ko kuma a karanto hadisai na ƙariya mal wani hadisin daga jinsa kawai kasan hadisi ne na ƙariya saboda hadisin da za a ce duk wanda ya ci tuwon maulidi Allah ya alkawarin ba zai kona shi ba tuwon maulidi ba kuma a ce annabi ya ce to kaga wannan abin tausayi ne wallahi abin tausayi ne ba su san girman annabi ba sallallahu alaihi wasallam yi ma annabi ƙarya ba daidai yake da yi ma game garin mutane ƙarya ba ba haka kawai ka ce annabi ya ce maulanka to malaman sunna ba sa yi yanzu malam duk maganar nan da yayi sai ya ce dalilin sa akan faɗin wannan magana cewa an halicci mutane don su bauta bautan nan kuma ta shafi mafi girman abin da aka yi umarni na bauta shine tauhidi sai ya ce Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci jinsin ɗan adam da jinsin aljani ba ba mu halicce su ba sai don su bauta babban malami wanda ake kira limamin masu tafsiri imamu jarir tabari yake cewa a cikin tafsirin sa kamar yadda abdullahi dan abbas ya fassara ya abuduni ayyi waqiduni su bauta ta mani ni kadai ko da mai bauta ya bautata ma Allah amma kuma a gefe guda yana bautata ma wani wanda ba Allah ba to ba bauta ya ba shi ne asalin shirka duk ibada ka yadda ka yi da Allah ka yi ma Allah amma shi kenan da ka tashi neman arziki shi kenan sai ka je aka yi maka shirka aljani ya ba da doka ya ce sai an kawo ɗan akuya baki an yanka sai ka yadda ka kawo amma an jima kuma za mu ganka a masallaci to sai a ce ba ka cikin masu kaɗai ta Allah da bauta asalin bauta kuwa ba ta samun damar karbuwa a wajen Allah dole sai idan Allah kawai aka sallama masa aikin sa ɗari bisa ɗari amma nan kagan Allah ka yarda shi kalai ne can kowa baka yarda ba to wannan baya ne to shine malai yake cewa ma'ana ma'anar da ake nufi ainihin ayyuwan iduni su kadai ta ne ayoyi da yawa sun yi magana akan wannan ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bautata ma Allah shi daya kada ku tarayya da shi da wani abu Allah yace fa abudullaha mukhlishan lahu dini ku bautata ma Allah shi daya kana tsarkake shi shi kadai a cikin addini Allah yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah ubangijinka ya yanke hukunci shi kadai za a bauta kamawa Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka kai kadai na'budu muke bauta kamawa wa nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakonka da agajinka to kai da ka tashi neman taimako sai ka je wajen wani wanda ba Allah ba shi kuma wannan sai ya haɗa alaƙa ka da aljani aljani ya gaya masa to a yi kaza a yi kaza a yi kaza shi kenan sai ka yadda ka yi ba ka zanto cikin iyaka na abu da iyaka na suka yi ba ina fata ana fahimta da kuma ayat da muka karanta a cikin suratul baqara ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda hazwa kanke da ko fadin sa ولا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون كدai ta Allah cikin bauta to shi ko tauhidi malamai suka ce yana kasuwa kashi uku kashi na farko shine tauhidin mai al-uluhiyya kashi na biyu shine tauhidin mai shine tauhidin asma'i wa sifat kashi na uku shine tauhidin rububiyya so da yawa za ka ji 'yan bid'a suna cewa to ai kuma kun karo bid'a a cikin me a cikin musulunci sai ma'anu suna a ina kuka samu Allah ya kasa tauhidi kashi uku sai ka ce a'a wannan kasa tauhidi da aka yi kashi uku ba wai nassin qur'ani bane ba wai nassin hadisi bane bai zo ya kasa mai tauhidi kashi uku a'a malamai sun yi tatabbu'i a cikin me a cikin alkur'ani da duk ayoyin da suke magana akan tauhidi sai suka samu gaba ɗayansu ba sa wuce cikin waɗannan abaiban guda uku wato duk ayoyin ƙur'ani da suka yi magana akan tauhidi in ka kalle su kowace ɗaya daga cikinta idan ka karanta ba ta fita daga cikin wannan kashi guda uku shi yasa dan a sauƙaƙe ma mutane karatu sai aka raba tauhidin gida uku ina fata na fahimta ko dai wata ayar ƙura'ani ta sauka tana magana halittar sama halittar ƙasa halittar ɗan adam to kaga wannan tana tabbatar mami Allah da aikinsa to sai a ce masa tauhidin rububiyya yanzu duk tauhidin da Allah yake magana akan saukar ruwan sama halittar ɗan adam halitta ka fitar rana fitar wata fitar taurari dukkaninsu suna tabbatar ma Allah mai aikinsa da ya yi to shi yake kira tauhidin rububiyya a tabbatar ma Allah da aikinsa to wannan kuma kafiran da suka zo suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun tabbatar da wannan Allah yake wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakkara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna tufakum Allah yake wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i wa ahya bihi al-arda min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun a cikin suratul ankabu Allah yake qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yajiru wa la yujaru alayhi in kuntum sayaquluna lillah qul man rabbus haka ubangiji amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu duka wannan suna tabbatar wa mai Allah da aikinsa wala qad khalaqana al-insana min sulalatin min tin thumma khalaqana an-nutfata 'alaqa wa khalaqana al-'alaqata mubgha fa khalaqana al-mubghata idaman wa khasawna al-idama nahma thumma ansha'nahu khalqan akhar wa tabaraka duk wannan suna tabbatar ma Allah ne aikinsa ina fata ana fahimta sai tauhidi na biyu shine duk ayoyin da suke kiran mutane su bauta ai su suke kiran mutane zuwa ga mai sunayen Allah Allah ta'ala yake gaya mana cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye ku roƙe shi da su wa kana Allah bima ta'maluna basira wa kana Allah aliman hakima ذلك ومن عاقب بمثل ما أوكيب به ثم بجي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور العفو الغفور سنين إلى الله ina fata kuna fahimta wannan yana ababin mai tauhidin sunayen Allah da kuma sufofinsa a tabbatar ma Allah duk abin da ya tabbatar ma kansa na suna saboda ba ka iya ratsa ma abu suna sai idan ka gan shi to babu wanda ya taba ganin Allah ba ka iya ba abu siffa sai idan ka gan shi to ba wanda ya taba ganin Allah so kenan dole abinda Allah ya ce abu kaza sunana ne to dole a yi imani da shi kuma a tabbatar ma Allah shi duk abin da Allah ko annabi zai ce abu kaza siffa ce ta Allah to dan adam ba zai yi jayayya ba a a ya yadda don Allah shi ya san kansa kuma shi yake ba da labari akan wannan ina fata ana fahimta shi yasa Allah yake cewa wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i banni da waɗanda suke ainihin kutsawa suke ilhadi shishigi cikin mai sunayen Allah da sifofinsa yana daga cikin shishigi ka sanya ma Allah suna a duba a ƙura'ani babu an duba a hadisi babu to ilhadi ke yana daga cikin ilhadi shishigi cikin sufofin Allah Allah ya ce yana da wata siffa ka ce a'a baya da ita bayan shi ya ce a cikin ƙura'ani yana da wannan siffar Allah ya ce yana da hannu a cikin alƙura'ani kai kuma ka ce a'a ba hannu ake nufi ba ikon Allah ake nufi أأنتم أعلم أم الله وقالت اليهود يد الله مغلولة التي غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا سيسي بل يداه مبسوطتان إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم kai kuma ka ce a a kudura Allah ake nufi a antum a'lamu amillah kai ne kai tsini ko Allah
suka ce a'a ai Allah in mun kwatanta wannan to mun kwatanta Allah da kamar mutum ne bayan kuwa Allah a cikin alkur'ani ya ce laisa kamithlihi shay'un sai aka ce to ƙara gaba a cikin ayar mana da ya ce laisa kamithlihi shay'un ai ya ce wa huwa sami al-basir wa huwa sami'un al-alim idan kenan in ka kore wancan ga Allah saboda ka kwatanta shi da ɗan adam to sai ka kore kuma as-sami'u da al-alimu zuwa ga Allah tun da iya tare a cikin ayar suke tun daga nan sai ka bai shi ba daidai ka tafi ba amma ahlus sunna suna tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa ko annabi ya tabbatar da shi shine aka ce a'a al-kalamu fi sifati farqun anil kalami fi zati magana a cikin zatin Ubangiji ya sha bamban akan yadda kai hankalinka ko tunaninka yake iya ɗauka. Yanzu dukkanmu muna da rai, Allah ma kuma ya ce alhayu alkayu, wata wakal alal hayi, amma mai bambancin tsakanin bambancin rayuwarka da tashi. Rayuwa siffarka ce kuma siffa Allah ce, amma mai bambanci tsakanin naka da nashi, naka babu ta rigaye ta kuma babu za ta same ta rayuwar ubangiji ba babu ba ta same ta ko babu ba za ta rike ta ba to duk sauran siffofin ma haka ne da aka ce as-sami'u al-basiru yana ji kuma yana gani ai siffan mu ce muna ji muna gani amma me ya bambanci tsakanin namu da nashi naka yana da limit nashi baya da limitation naka yana da iyaka nashi baya da iyaka ina fata ana fahimta to duk sauran wannan kenan duk ayoyin da suke magana a wannan so suna magana akan me akan tabbatar ma Allah sunansa ko siffarsa wanda ya tabbatar ma kansa a cikin littafinsa ko annabinsa ya tabbatar ma Allah a cikin me hadisin ingantacce sai ayoyi waɗanda suke magana akan me bautata ma Allah to duk waɗannan ayoyin da suke magana akan bautata ma Allah to su kuma suna abadin mai tauhidin uluhiyya ko su ce tauhidul ibada shine gaba ɗayan annabawa abinda suka zo da shi kenan a kansa aka rigima shi yasa Allah yake wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu tagut kaga umurni bi umurnin abota ta ma Allah da kuma umur da kuma hani a kafirce ma dukkan wani abu wanda ba Allah ba walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayri wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayri وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولولا إذ قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره جاء أصحاب الأيكة وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره duk wannan yana ababin me ababin tauhidin me tauhidin uluhiyya walaqad ba'athna walaqad arsalna wama arsalna qablaka min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah shi kadai ne za a bautata mu to tatabbu'i a cikin ayoyin Qur'ani gaba ɗayan su da suke magana akan tauhidi a dunkule sai aka gano duk ayoyin gaba ɗaya ba sa fita daga cikin wannan wato rukunan tauhidin guda uku shi yasa sai aka raba shi a gida uku don saukin karatu ina fata an fahimta wannan iskalin an gama da ina fata an fahimta sannan sai magana akan menene ake kira ibada ibada so tare da yawa mutane sun jahilci menene ibada in ka ce ibada sai su ɗauka cewa sai an zo masallaci shi yasa ma ballagazar siyasar mu da muka gado ta daga turawan yamma sai suka ɗauka cewa in an ce ibada kawai ta tsaya a masallaci ko ta tsaya a ina ko ta tsaya a coci amma ba ruwan addini da siyasa to wannan jahiltar wannan abun shi ya kawo matsala wadda take mai girma saboda da yawa waɗanda suke musulmi sun rudu sai suka ɗauka a cikin komai ba ibada sai dai in an yi kiran sallah ne za ka zo masallaci ka yi sallah amma in ka fita daga cikin masallaci to shi kenan ba ruwanka wannan musulmi ne wannan ba wannan ka ba a ba ruwanka da wannan to wannan ba daidai ba ne ba rashin fahimtar wannan wato fahimtar wannan shi ya kawo matsaloli da yawa a cikin al'amuranmu na yau da kullum shi yasa aka samu wato tattare wato aka samu da yawa daga cikin mutane suna rudani sai su dauka kawai in baka zo masallaci to babu magana ibada to amma abinda ake kira ibada malam yace shine kaskantar da kai da rusunawa tare da kauna wadda take cike da girmamawa zuwa ga Allah mabawayi da zakaka shine kawai ibada ibn al-qayyim sai yace a'a ibada kawai abinda ake kira ibada shine al-amru wan nahy umurni da hani wa zai umurta ayi da sunan ibada idan an yin a samu lada wane ne zai hani idan an hannu a samu lada wanda duk zai wannan abun shi kadai shi ne Allah wanda biye wakilci wani wannan ya ce zai ba da umarni da sunan addini idan an yi a samu lada to dole ya samu ina ne Allah ya ce a yi ina ne annabi ya ce a yi ya ce saboda ita ce farkon dokar da Allah ya baiwa annabi adam da ya shiga aljanna bai ce masa ya sallah ko ya wani abu a'a umarni aka ba shi a gefe guda kuma aka hana shi ce ya adam uskun anta wa zaujika aljanna ya adam zauna kai da matarka cikin gidan aljanna kaga umarni ne wannan zaman shine ibada sai Allah ya ce masa wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin kada ka kasance kada ka kuskura ka kusanci wannan bishiya lalle idan kai haka zaka zanto daga cikin azzalimai wannan sai yake nuna kenan abinda ake kira ibada shine ainihin umarni da kuma hani shekul islam yake cewa an an ce ibada abinda ake nufi da ita ismun jami suna ne wanda ya hada dukkan komai likulli ma yuhibbu likulli ma yuhibbu wa yarda cikin dukkan abinda Allah ya yarda da shi abinda Allah ya umurni yake son sa kuma ya umurni da shi ya yarda da shi yana son sa kuma ya yarda da abu min al aqwali na magana ne wal'afa'ali ko na aiki ne na magana ne ko na aiki ne duk abin da Allah ya ce a yi yake sansa kuma ya yarda da shi to wannan shi yake kira ibada a shi nan bai taƙaita a masallaci ba don kaga Allah ya yi maka umarni ka tafi kasuwa kaga ibada ne in ka tafi da mai da natsuwa da tabarru'i da niyyar ibada don Allah ya ce huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan sai ce famshu fi manakibaha yace fa idza qudiyatu salatu fantashiru fil ardi wabtahu yace muhammadur rasulullah walladheena ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum fi tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan wa yansuruna Allah wa rasulahu ina fata ana fahimta kenan duk abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi idan kai kai ibada aure kaga Allah yana so adalci gaskiya kyautata ma iyaye duk abin da Allah ke so kuma ya yarda da shi shi yake kira ibada na magana ne ko na aiki a zahiri ne ko a batiri to duk wanda wanda ake yi ma wannan kawai shine Allah ta'ala ina fata kuna fahimta ba wani wanda za a yi ma wannan uba Allah ba ba wani wanda zai umarni da sunan ibada wanda za a samu lada a yi ta a samu lada in ba yana da nasi ba Allah ne ce ko annabi ce ina fata kuna fahimta yayin da aka kauce ma wannan tsarin to shikenan an shiga cikin rudani shine malamai suka ce ai farkon shirka ma kun san yadda aka yi shirka ta shiga cikin mutane shine malamai suna yin bayani suke ce ai farkon abin da ya sa shirka ta malala a cikin mutane menene dalilin da ya sa shirka ta watsu a cikin mutane ƙauna ƙauna so soyayyar da ta wuce hankali shine dalilin da yasa shirka ta shigo cikin mutane Abdullahi dan Abbas karkashin fulin Allah ta'ala da yace kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin yace karkashin tafsirin wannan ayar yace tsakanin annabi Adam da kuma aiko annabi Nuhu alaihi salatu salam an yi karni guda goma dukkanin wannan karnin suna akan tauhidi wato an yi shekara dubu Allah ake bauta kamawa ba wanda ke kafirci ba wanda ke shirka yace sai aka zo aka gabda aiko annabi nuhu alaihi salatu wassalam waɗansu bayan Allah salihan bayi suka rayu mutane ne masu waraki waliyan Allah bayan da suka mutu ƴaƴansu suka zo sai shaitan ya zo ya rada masu wani zanki yace to ai waɗannan bayan Allah na kwarai din waɗanda kuke so tunda mutanen kirki ne ai sun kasance in za su roƙi Allah wato su salihan bayi ne kai tsaye suke roƙon Allah to amma yanzu ku tun da kun zo bayan su in za ku roƙi Allah to ku kama sunayensu ku tawassuli da su shike na aka ta tafiya a haka in sun tashi yin addu'a sai su tawassuli da sunayen waɗanda da jikokin waɗannan suka zo sai shaitan ya sake zuwa ya ce to ai waɗancan mutane na ƙwarai kan waliyan Allah da kamata ya yi ku kafa hotonsu ku yi surarsu tun da kuna da tarihinsu ku zana mutum mutuminsu sai ku aji idan kun zo yin addu'a sai ku je wajen kuna yin addu'a ga hoton wannan mutumin wanda waliyi ne na ƙwarai a gabanka shikenan to bayan waɗannan jikokin ƴaƴan jikokin da suka zo sai shaitan ya sake zuwa ya gaya musu cewa to ai babu laifi ma za ku iya roƙon waɗannan mutanen da su zanto su za su kai buƙatar ku zuwa ga Allah ku masu zunubi ne waɗannan ba su da zunubi tunda iyayen iyayen ma suna tawassuli da su yanzu kawai abinda za a yi a madadin ku roƙi Allah to shi kenan ku roƙe su sai su ɗaga buƙatar ku zuwa ga Allah su ne waɗanda za ka karanta kisa su a cikin suratun nuhin alaihi salatu wa salam wannan malaman tafsiri da yawa sun ishara kan wannan to wannan shine yasa shirka ta kwararo a cikin mutane a cikin al'umma a cikin al'ummar da Allah ya halitta sai Allah ya aiko annabawa shi yasa kana nasu ummatan wahidatan sai a qaddara fahtalafu da mutane suna bautata ma Allah shi daya amma fahtalafu sai suka rarraba wasu na bauta ma Allah wasu na bauta ma gumaka to dalilin wannan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin sai Allah ya ta aiko annabawa suna masu bushara kuma suna gargadi yanzu kaga wadancan kauna ce ta kai su suka dina roƙon Allah kai tsaye sai suke tawassuli da waɗannan to shine lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo gumaka da aka aje lata da uzza da hubal kaga ai su da kansu suka ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ai mu ba ma bauta ta musu kawai mun dauke su ne kawai su zanto tsani zuwa ga Allah mu masu zunubi ne amma su ba su da zunubi to wannan ita ce ake kira shirka wanda kuma in ka duba yanzu abin da ke faruwa ke cikin kowane masallaci daga masallacin yan bid'a za ga manya-manyan hotunan waliyansu in ka je makabartar waliyansu za ga kowane kabari an masa shigifa idan mutum yana neman haihuwa to zai zo wurin ba zai yi addu'a ba sai ya zo wurin wannan mai tsan burkushin tauhidi ne ma zai zo wurin ya shiga cikin kabarin amma zai kira Allah amma wanda yake jahili ne ya nutse a cikin shirka shi idan ya zo in haihuwa ne to sunan shehun zai kira in kudi yake so sunan shehun zai kira idan mulki yake so sunan shehu zai kira wannan haka ne ko ba haka ba wa ma shaidina illa bima allimna wa ma kunna lil ghaibi hasibi sai ka je kasashen misira da waɗansu kasashen larabawa ka ga yadda ake duk kuma irin wannan abun gashi ne yana ta zuwa mana za ga katon hoton mutum a gida malam mutum ya mutu amma ga katon hotonsa a kan alƙibla inda mutum zai sallah saboda me saboda kauna da yake ma wannan mutumin a cikin zuciyarsa sai ta sanya ya manta Allah yana ganin shi mai datti ne ba zai iya gusawa a wajen Allah ba sai ta hanyar wannan to wannan kuma ita ce asalin shirka ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وشيني مالا أتكيكيك شوى ما في جرما أبن دا أبنجي مبوائي دا أكاكا يحل متاني دا أي كتاوى shine wato mafi girman abin da Allah ya umurni shine at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibada duk abin da za a ce bauta ne na Allah to Allah kawai ake bautata mu wa a'zamu ma laha anhu ashir mafi girman kuma abin da ya hana ita ce shirka shine me wa huwa da'awatu ghairihi ma abu shine mai bauta ya rika bautata mu Allah tare da wani wanda ba Allah ba mun riga mun yi dogon bayani akan wannan muka ce shine dukkan abin da ya shafi rukunnan musulunci kayan daga Allah zaka yi to amma kuma idan ya zanto abin da ya shafi neman duniya ko neman arziki ko neman nasara ko neman karuwa ko neman wadata ko neman kwanciya hankali za ka tafi a maka tsafi ko a maka duba ko ka tafi wajen ɗan tsubu to wannan kuma ya rukuta tauhidin naka ga baki daya ina fata ana fahimta shine bautata ma wani Allah tare da Allah ina fata an fahimta yanzu kaga babban matsalar da mutane ke cikin muke babban matsalar da muke ciki ke shirka ta malalo ta ko'ina kaga waɗancan ta ɓangaren abin da ya shafi rayuwar duniya ke idan mutum yana neman mulki zai je a masa shirka kwalturi a ebo wani abu jikin mamaci kamar yadda muke gani a kashe mutum a cire wani abu idan mutum mulki yake nema za a shara'anta masa wasu abubuwa idan mutum dan kasuwa ne za a gaya masa wani hanyar da zai yi shirka domin ya samu mai ya samu kuɗi ko kasuwancin zai bunƙasa idan mutum mai mulki nema za a yi masa wani tsafi wanda kowa a ma'aikatar zai ji tsoronsa ta ga mutum ya zo kowa tsoronsa yake ji tattaru da cewa shi ba kowa ba ne amma saboda tsafi da aka yi masa jikin mutane yana rawa in sun gansa kuma shi ba kowa bai ji tsoron Allah so ba ka da tauhidi sai sai maka kwaljini bayan kuma shi ba kowa bane to da shirka kuma ta sake malalowa sai ta shigo cikin masallaci shine za ga mutum yana sallah amma in ya san akwai mai kallonsa to zai gyara muryarsa zai yi ruku'u da sujada mai kyau har za ka ga mutane ma yanzu da yawan masallaci a wanda in ya shigo masallaci ba a bin sa sallah saboda mi minti goma sha biyar zai yi yana sallah amma in shi kaɗai ne ba cikin minti uku ya ƙare amma inda mutane fa to zai yi minti goma sha biyar me yake so so yake mutane su yabe su ce ya iya sallah amma da yake yi shi kadai fa sai zama cikin minti uku ya kare to wannan ma shirka ne ko kuma zai ta aikin addini shine masallaci shine kula da kaza shine ina shine wa'azi shine wa'azi shine tafiya wa'azi shine karatu shine ne amma manufarsa akwai wani abin da yake son ya cimmawa shine ko in siyasa ta zo ya samu matsayi ƙuri'a wajen ku masu addini ko kuma me alal akalli yana ga za a dan kare masa wani abu manufarsa ba Allah bane to wannan abun shi ma shirka ne dan duniya yake yin abu ko kuma zakka ne sai ta bayarwa mutane su ta layi a wasu ma su kare ana tsab doke doke don a ce kai yana fitar da zakka shi ma shirka ne to shi yasa ake son mutane su karanta tauhidi kuma ai yadda so ake ai ta jaddada karatun tauhidi saboda me saboda kowa ya kokari ya nisanci me ya nisanci shirka ka duba ayar da tafi kowace aya ban tsoro wanda zamu cika da ita ka duba matsayin irin na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Allah bai anici wata halitta da ta kai shi daraja amma ku duba abin da Allah ke gaya maka ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين كذوب مطعين صلى الله عليه وسلم أما الله يكي جاء مسا mun fa yi wahayi zuwa gare ka sannan mun yi wahayi da annabawan da suka zo gabaninka dukkaninsu la in asharakta wallahi in kai shirka la yahbatanna amaluka wallahi Allah zai ruguza aikinka Allah da ya ruguza aikinka Allah ya san annabinsa ba zai shirka ba kuma Allah ya sani ba zai ruguza addinin ba zai ruguza aikin annabinsa ba don me don ya san annabin nasa ba zai shirka ba amma don wa ake faɗa wannan maganan don kai da ni da mu da sauranmu ga baki da ai Allah ya san annabinsa ba zai shirka ba Allah kuma ba zai ruguza addinin annabinsa amma an faɗa haka ne saboda me saboda mabiya sannan duk sauran annabawan an masu wannan wahayi وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع وينوس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وأزواج ومن آبائهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم حظوا فتسديت ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أتكم وطنن annabawan guda goma sha takwas akwai ulil azumi guda biyar an ambaci guda hudu a ciki an ambaci annabi ibrahim an annabi musa an ambaci kuma wannabi isa amma dukkaninsu allah ce wallahi guda sha takwas nan walau ashara da sun yi tarayya da allah wallahi da allah ya ruguza aikinsu gaba allah ba zai ruguza aikinsu ba yawwa sannan kuma Allah ya sani ba za su yi shirka ba amma ana faɗa ne saboda mu saboda haka duk wanda ke son zaman sa lafiya to lalle hakika ya guji shirka ya bautata ma Allah shi daya ya kadaita shi a cikin bauta da wannan ne ake samu wato falalar ubangiji kuma ake dacewa da rahmarsa muna roƙon Allah ta'ala ya samu cikin waɗanda ke kadaita shi a cikin bauta ya kare mu daga shirka da tuntube da santsi da zamewa irin na ainihin shirka muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana ya gafarta mu iyayenmu ya kai lada a cikin kaburrukan su mu kuma ubangiji mabuwayi da dokaka ya samu cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik